لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار لازم سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا وبنجزي مدوكتين سركيتي ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وأبيدا abinda ke cikin sammai bakwai wal ardi da ƙasai bakwai lillahi duka na Allah ne mulkan na mulki wa kalkan halittu wa abidan da bayi gabaki ɗai walaƙar wasainan lazina utul kitaba hakika mun yi wasiya ga waɗanda muka ba wa littafi a mana attaura injila zabura sufi ibrahim wa musa min qablikum kafin ku zo wato ma'ana kafin a halicce ku su an ba su littattafai ko su ne halitta kafin ku al-yahudi wa nasara su ne yahuda da nasarawa wa iyakum ya ahlal qur'ani ku kuma wato ma'abota alqur'ani mun muku wasiya kuma anittaqullah ku ji tsoron ubangiji ko ku ji tsoron ubangiji kafu iqabahu bi an tu'dihu ku ji tsoron ukubar ubangiji shine ku yi masa biyayya وقلنا لهم ولكم من غيا وأهل الكتاب كما غاشمنا غيا مكم إن تكفروا بما وصيتم به إذا كوكا كابرتي da abin da muka muku wasiya da shi wa inna lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi abin da ke sammai bakwai gaba daya da kasai bakwai mulkan wa khalqan wa abidan duka na Allah ne fala ya durruhu kufurkum in kun kafirce ba zai taba cutar da ubangiji ba kafircin wa kana Allah ubangiji ya kasance ganiyan an karkihi wa ibadatihim ko ka bauta wa Allah ko kar ka bauta mishi ubangiji mawadaci ne hamidan kuma ubangiji abun godiya ne ai mahmudan fi sun'ihi bi shi ubangiji da kansa yakan gode wa kanshi a irin ni'imar kanshi da kanshi alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja shi ubangiji yakan gode wa kanshi da kanshi saboda idan kai baka gode wa ubangiji ba baka ga ni'imar da ya maka ba ku mutanen makka da ahlul kitabi to shikenan shi ubangiji wa kana allahu ghaniyan hamidan ubangiji mawadaci ne ko ku bauta mishi ko kar ku bauta mishi hamidan mahmudan fi sun'ihi bihi sai ya ce ni ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ولله ما في السماوات وما في الأرض haka kuma abin da ke sammai bakwai wal'arri da ƙasai bakwai mulkan wa kalkan wa abidan lillahi dukkan Allah ne ko ya maimaita shi ne saboda ya nuna maka ƙarfin isa irin tashi wa kafa billahi wakilan ubangiji ya isa abin a dogaro da shi ko ma'ana shine shahidan bi anna ma fihi malahu shine mai shaida cewa sama da ƙasa da abin da ke cikinta lahu dukkansu na Allah na إن يشاء يصيبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا إن يشاء شيء بنجزي إن يقداما إن يشاء إن يقداما يذهبكم يا أيها الناس سيتفيدكم هو من الأمر إن الله قدام سيتفيدكم ويأتي بآخرين بدلكم sai ya zo da wasu kuma musayarku wannan ganin dama ne na Allah in ya sha'a amma bai sha ɗin ba don haka ma ai ya zo da in shardiya sai ce in ya sha'a in ya ga dama makanan lahu ala zalika qadiran yin haka a wajen Allah ba komai bane wato ubangiji ai qadiran ala zalika mai iko ne akan haka in ya sha'a yushibukum wa ya'ti bi akharin in ya ga dama ya tafiyar da ku ya zo da wasu misalinku yin haka a wajen Allah to shi ubangiji mai iko ne ya aikata haka na من كان يريد ثواب الدنيا فإن الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا من كان دون كسج يريد بعمله ثواب الدنيا yana aiki amma manufarshi duniya yake so a bashi da aikin to fa inda Allah sawabu duniya dama a wajen Allah ne ai ma'ana ladan duniya shine dukkan abebaɗai na jin daɗi na duniya yana wajen Allah ne wannan mai sauƙi da ubangiji in an yi aikin ya bayan ko wal'akirati kuma abin da ke lahira aljanna da abin da ke cikinta shi ma lillahi duka na Allah ne wa kana Allah sami'an basiran ubangiji ya kasance mai ji ne kuma mai gani ne so da haka idan kayan aiki dan duniya Allah ya sani in kayan aiki dan lahira ubangiji ya sani na ya يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك إيمان كونوا قوامين بالقسط ku zama wato tsayayyu wajen yin adalci bilkisti tsayayyu wajen yin adalci shuhada a bilhaƙi lillahi walau ala anfusikum ku zamanto masu faɗin gaskiya da ba da shaida ta gaskiya walau kamati shahadatu ala anfusikum ko da shaidar akan ku ce ko fashadu alaiha ku shaida ku tsaya a kanta bi an tuƙirru bil haƙƙi wala taktumu shi ne ku furci da gaskiya kar ku ɓoye gaskiya a walidai wal aqrabin ko da akan magabata ne iyaye wal aqrabin ko kuma akan makusanta in yakun al mashhudu alayhi ghaniyan aw faqiran idan wanda za a ba da shaidar a kan shi talaka ne ko mai kuɗi wato mai wadata ne ko kuma wanda ba shi da wadata fallahu aula bihima dukkansu ai Allah ya fi su so da haka shaidar mai kuɗi da shaidar talaka duk ɗaya ne domin fallahu aula bihima ubangiji yana sama da su wala tattabi'ul hawa fi shahadatikum kar ku bi son zuciya a wajen shaidarku bi an ta haɓul ghaniya liridahu awul faƙirin rahmatallahu a ce a ka yadda ka bi mai kuɗi kai masa shaida saboda yana da kuɗi ko kuma a shi talakan nan saboda talaucinsa kana jin tausayinsa so ba ka sai ka tausaya musu ka ce a ai shi yake da gaskiya Allah ya ce a wa ‘yan ta'adilu ai tamilu anil haƙƙi idan kuka kauce gabarin tsayawa akan gaskiya ɗin da adalci autaru ko kuma kuka juya ta haifun shahadata kuka juya a kanta autuƙuridu ko kuma kuka kau da kai an ada'iha gabarin dai ba da shaidar فإن الله كان بما تعملون خبيرا akwai ranar da ma'anar kabiran wato zai ba da labari a ranar tashin alkiyama shi ne ma'anar kabir ya san abin da yake ɓoye a ranar tashin alkiyama zai ba da labari so da aka ubangiji maɗaukacin sarki a ya san duk abin da aka aikata sannan Allah zai ba da labari bisa ga abinda aka kasance aka aikata na rashin ba da shaidar nan cikakkiya na يا أيها الذين الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد دل دلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا يا قوة عندك كي إيماني آمنوا سيتي كي إيماني يا أيها الذين آمنوا سيتي آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani ku kuma da imani wato shi aminu ɗin na biyu ma'anarsa ba ɗaya take da aminu ɗin na farko ba domin na farkon an riga an gaya muku buƙatar ya halatta na amanu sai ce aminu ka san buƙatar kenan to sai kuma ya ce aminu to me ma'anar cewa aminu ɗin ma'anarta ai mu alal imani ita ce ma'anar aminu ɗin ta biyu na farko buƙatar ku yi imani to kun yi imani to ku dawwama akan imanin ma'anar aminu ɗin ta biyu kenan billahi da Allah wa rasulihi da manzanninsa wal kitabin ladhi nuzila ala rasulihi da littafin nan da aka saukarwa annabin Allah shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa huwa alquran shine alquran wal kitabin ladhi unzila min qablu da littafin da aka saukar a baya ko su ne a taura injila zabura da sufi ibrahimu musa ku yi imani da sauran alkutubu samawiyya wa mara furbin lahi duk wanda ya kafirce wa ubangiji wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akiri da ranar ƙarshe faƙad dalla dalalan ba'idan anil haƙƙi hakika ya bata bata ne nisa gabarin bin gaskiya domin mala'iku gaibu ne a ce ma mala'ika ɗaya zai daga duniya da fuka-fukinsa ya juyar da ita idan ka je ka zauna kai tunanin a hankalinka ne sai ga abin ba zai yi ba a ba hankalinka ake nema ba ya yi wallazi na amanu aminu ana neman imani ne imani shi ke yadda mala'ika ɗaya ka duba girman duniya ba zai sa fuka-fukinsa sai ya ɗaga ta sai ya juya ta kuma ko a jikinsa ko a jikin shi wai an zunguri kakkausa ba za ka ji an zungure ta ba to haka mala'ikan zai ɗan duniya zai juya to shi mala'ikan nan wai a ina yake ne yana nan to kaga abin da ake nema a nan imani kai kai imani akwai Allah sannan mala'ikun nan ma akwai su wa kutubihi da tattafan nan da aka saukar dukkan mu ma nan aka saukar da su me gaya mana akwai Allah shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya ce mana akwai Allah ai Allah nan ma shi yayi ka shi yayi duniya yana da aljanna yana da wuta yana da mala'iku sai an yayi wasu mutane kafin ku zo su waye waɗannan mutanen sai ya faɗe su ya faɗi al'ummarsu kuma ya faɗi shugabannin al'ummar annabawa sai ce kuma an ba su littattafai kai ba ka nan abinda ake nema a wajen ka nan yawa mazina amanu aminu sannan sai ce a ai akwai manzanni ma an ba annabuwa ne littafi kaza an ba annabuwa ne littafi kaza sannan kuma ya rayu ne a gari kaza wannan annabi ya rayu a gari kaza baka san shi ba baka gan shi ba ya yi madina amanu aminu shi mumini kullum abin da ake bukata a wajensa ya samu sabati cikin imanin shi shi sa da yawa mutane in an ce an yi kaza sai jin abinda ya sa yake tunani yana sa abin a hankalin shi shi kuma hankalinka ba zai iya ɗaukar wannan abin ba da ka sa a hankalinka zai dinga baka zero zai dinga baka adadin abin da kake so ka haɗa ɗin ba zai taɓa haɗuwa ba amma me zai sa adadin ya haɗu sai ka ce kawai ka yi imani ka huta abinka sai ka ci gaba da wani abu daban liyomil akiri sannan tun da ake mutuwa tun daga zamanin annabi adamu har zuwa yau mutane yawa sun mutu ba a tashi kiyama ba kai ma bayan ka mutu wani zai mutu ba a tashi kiyama ba sai kai ta to da gaske ko za a yi tashin kiyaman nan hankali kake so ka sa cire hankalin a wajen abu mai za ka kawo cire hankali ije imani da yawa mutane da yawa ba su yarda za su mutu ba amma ranar da mutum ya zo mutuwa to kuma shi kenan magana ta kare kaga fa an mutu wai babanka ya mutu ɗanka ya mutu matarka ta mutu babarka ta mutu an yi mutuwa da yawa amma kai a zuciyarka ba ka da yaƙinin za ka mutu kuma za ka mutu to a nan abin da ake nema ya yi wallazina amanu aminu ya kuwa ɗaukar imani ai dawo mu alal imani ku dawama akan wannan imanin da kuka yi kuma kuke da shi kar ku rushe imaninku da maganar a kawo hankali shine mafi yawancin abin da 'yan duniya suke haɗawa duk abin da aka sai ce a babu sai an yi lissafi ya aka kaza ya zama kaza ya aka a babu kai ya aka yi aka yi ka ya wallazina amanu aminu sai da ka faƙad dalla balaran ba'idan wanda ya kafir cewa Allah da mala'ikun Allah da littattafan Allah da annabawan Allah da ranar ƙarshe haƙiƙa ya ɓata ɓata ne nisa ga barin bin gaskiya na ubangiji maɗaukakin sarki ya ce innan lazina amanu sun makabaru sun ma'amanu sun makabaru sun mazdadu kufran ko a lam ya kuni lahul ya gafira lahun wala liya hadiyahun sabila innan lazina kabaru lalle ka ga waɗanda suka kabirci innan lazina amanu bi musa wa humul yahudu lalle wanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salatu wassalam su ne Yahudawa sun makabaru sannan suka kafirci lokacin bautar dan maraki bi ibadatul ajil da bautar dan maraki wanda Musa Samiri mun faɗa a farko allazi sagahu samiriyun wanda Musa Samiri ya kera shi da shi Musa Samiri Allah ya yi masa kashafi mai musa samiri kasafi Allah ya nuna mishi wato shi musa samiri kuwa wani duzzina an ce ɗan zina ne shi da babar shi ta haife shi sai ta je ta wurgar da shi a cikin wani kogo a can a bayan garin misra to ubangiji madaukakin sarki kuma yana da hikima kowane aiki akwai mai yin aikin ba wani aiki da Allah yake barin aikin ba mai yin aikin in ma aikin mai kyau ko aikin mara kyau dole sai an sa wakilin aikin kuma yana yin aikin so da haka da yawa za ga mutum yana ta yin wani aiki me yasa wane yake wannan aikin dole aikinsa ne shi zai aikin dan shi aka tsaga ne wannan aikin kai ma ai akwai irin aikin da aka baka kowane mutum akwai inda aka ajiye shi kuma wannan ajiyewar a nan ake so a gan shi irin aikin da ake so ya yi ke nan so da aka musa sami sai allah masa kashi sai mala'ika yana zuwa yana ba shi madara a ɗan yatsan shi yana sha so da haka ya gane mala'ika sannan kuma in mala'ikan zai tafi yana kalla da kofatan dokin mala'ikan ka ji hukuncin Allah ka duba girman mala'ika to wani doki mala'ika yake yawa ya girman dokin mala'ika yake ka duba girman mala'ika to dokin da mala'ika kuma yake hawa ya girman dokin yake sai ka bar wa Allah kawai abinsa sau haka da mala'ikan ya dokin kofatan ya caki guri sai ciyawa sai ta wuce to da yake wannan madara albarkacinta da yake sha sai samu kaifin basira so da mala'ika ne ya rene shi wannan ranar da ya sai samu kaifin basira sai ya ga ai wannan idan an ɗauka an haɗa ƙasar da wannan ciyawar za ta iya fitar da wani abu kuma ya haɗa ya fitar ɗin sai fitar da ɗan maraƙi yana fitar da shi ya sa ciyawar sai ɗan maraƙin sai ya kuka to su kuma ba su san Allah ba so da haka ya ce ayyan mamman musa ya ce muku ya tafi wajen Allah ku zo ga Allah ku nan musa samiri kenan wancan shi ne Allah ce bi a sun makabaru bi ibadatul ijir kenan sun ma'amanu sannan kuma suka yi imani ba da bayan sun wancan kafirce suka zo suka yi imani sun makabaru kuma suka sake kafircewa da annabi isa sun mazdadu kufran sannan kuma suka ƙara kafirci akan kafirci kuma ga kafirci bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam suka kuma ƙara kafircewa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wayannan lam yakuni Allah liyaghfira lahum yace ba za a ma kusa a gafarta musu ba wala liyahdiyahum sabilan sannan ba za a shiryar da su dariqan ila alhaqi hanyar gaskiyan ma ba za a nuna musu ba balle ma su shirya dan me innal ladzina amanu ثم كبروا ثم آمنوا ثم كبروا ثم ازدادوا كفرا Allah ce hanyar shiriyar ma ba za a nuna musu ba balle an sun bi ta su shirya na bashirin munafiki na bi an na lahum azaban aliman bashirin munafikina wato kaiwa munafikai bishara a kabir ya muhammadu sallallahu alaika wa ala alika wa sallam almunafikina munafikai bi anna lahum azaban aliman ka gaya musu fa suna da azaba wacce take mai radadi mu'laman kenan wa huwa naru ita ce azabar wuta آمين نعم الذين يتبعون الكافرين أولياء دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا ubangiji madaukakin sarki ya ce allazina yattaki allazina yattakizuna alkafirina awliya min dunil mu'minin ayaftaguna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a allazina allazina yattakizuna alkafirina wannan suke rikan kafirai shi allazina nan na'ati ne lil munafiqina wanda ya wuce a baya na'atin sa ne a malam mai nawi ya ce a ba na'ati bane ba siffa bane a badali ne na munafiqina yattakizuna al-kafirina awliya wadanda suke rikan kafirai masoya min dunil mu'minina koma bayan mu'mini ayaftaguna indahumul izzata suna neman daukaka a wajen su ne innal izzata lillahi jami'an idan kana neman girma kana neman daukaka to neme shi a wajen Allah ko fa innal izzata lillahi jami'an fid dunya wal akhirati wala yanaluha illa awliya'uhu ba dama wani ya samu wannan daukaka sai dai masoyan Allah ko ita wulaya kala kala ce matsayi matsayi ne kamar matsayin soja akwai kurtu akwai mai igiya ɗaya akwai mai igiya biyu akwai mai igiya uku daga nan kuma sai a haura akwai waɗanda suke kaftin a haura mejo a lieutenant ko daga wancan mataki farko sakon lieutenant har izuwa a je kan ƙoƙoli general an ƙare to amma general ɗin kuma su ma suna da yawa ko ai general ba guda ɗaya ba ne lieutenant general ga su da yawa major general ga su da yawa general shi ma ga su da yawa amma a cikinsu kuma sai a zo a ɗauki guda ɗaya sai zama kuma shi ne shugaban janarorin duka kamar yadda Allah shekana Ahmad ibn Muhammad At-Tijjani radiyallahu ta'ala anhu ya zamanto shine barzakul a'la wa usul wasa'il wa yanba'u rahmatin wa baharul haqiqati manzo Allah babu abin da bai magana akai ba ba abin da manzo Allah bai faɗa akai ba babu abin da annabi bai yi magana akan abin ba amma inda illar take shine mafi yawancin hadisai yanzu mutane da suke fakewa a ta karantawa ana dogaro ne da na iya larabci ka fassara fassarar ba ma'anar hadisin ba an gane shi sa ce yawancin faɗa wa annabi maganar da annabi bai faɗa ba to shi mai fassara yana fassarawa ne kawai ya je ya iya larabci amma ba asalin ma'anar yadda hadisin yake ba da yadda kuma shi manzon Allah yake nufin hadisin domin magana ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam magana ce wacce take da girma ko saboda haka ba fassara bane na larabci ma'ana ita take fitar da shi manzo Allah yayi magana akan katmul wilayatul muhammadiyya manzo Allah wa yake nufi me yake nufi a ina ake nufi wane ne wannan manzo Allah yayi magana domin ya tsaya ne yana kudu ba yadda hadisin ya faɗa yana tsaye ne yana kudu ba duk abin da zai faru sai da ya faɗi abin ya faɗi sunan abin ya faɗi inda za a yi abin in mutum ne wani ya faɗi sunan shi wani kuma ya faɗi siffarsa in gari ne wani garin a faɗa wani garin kuma a faɗi siffar garin so da aka malamai masu ibada allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu suna ibada suna ibada to ma'anar abin yana fitowa e wannan abin kaza kasa kaza ake nufi gari kaza ake nufi ai wani kaza ne mai irin wannan siffar kaza saboda haka shine yake dauke da matsayin kaza ko saboda haka ubangiji madaukakin sarki yace finalizata lillahi jami'an fi dunya wal akhirati wala yanaluha illa awliya'uhu na'am وقد نزل عليكم من الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا
وقد نزل عليكم في الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقد نزل حقيقة أبنجزي مدوكتين سركي يا سوكر مكو nazala ko ko nazala bil fa'iya bil bina'i lil fa'ili wal maf'uli kenan ya saukar muku fil kitabi cikin alqur'ani fi suratul an'am cikin suratul an'am an idza sami'tum ayati llahi idan kuka ji kalmar Allah ayoyin ubangiji sune alqur'ani su kafirai yukfar biha suna kafirce mata wa yustahza'u biha kuma suna izgili su dinga kirkiro munanan maganganu suna faɗa suna dariya fala taqud ma'ahum Allah ce kar ku zauna tare da su ko ayil kafirina wal mustahzi'ina da kafirai da masu yin izgili wa alqur'ani Allah ce kar ku zauna tare da su hatta yakudu fi hadisin ghairi sai sun bar wannan izgilin sun koma wata magana daban to ku zauna tare da su amma a innakum idan misluhu an ba ku tashi ba kuka zauna tare da su suka ci gaba da yin wannan abin to kuma kun zama tare da su fil ismi a cikin saban ubangiji kana zaune ana zagin bayin Allah kai kuma ba ka da yadda za ka yi ka hana sai ka tashi ka tafi amma idan da da yadda za ka yi ka hana mutum yana sukan shehu tijjani sai ka tambaye shi malam dan Allah ka san shehu tijjani ce ce ban sani ba to ya aka kake zagin sa ce a ai an ce a jawahirin ma'ani an ce to an ce an ce ne ai ko ba haka bane menene maganar da aka faɗa ga abin da aka faɗa ce to ni dan tijjaniya ne to ga abin da shehu tijjani ya ce a cewa mutanen duniya idza sami'tum anni shay'an fazinuhu bi mizan shari wa in wafaqa fakuzuhu wa in kalafa fatruku fa laysa minni shehu tijjani ya ga mutanen duniya duk abin da kaji an ce ahmadu tijjani ne ya faɗa yace to auna shi alqur'ani da hadisi in yayi daidai da gaske ne ni ne na faɗa in bai yi ba ya ce aje shi ba ni na faɗa ba kaga wannan babu adalci da ya wuce wannan ko saboda haka ka tashi in ba ka tashi ba innakum izan mitluhu kuma ka za ka taru da su za ku yi tarayya wajen saɓan Allah za ku yi tarayya a wajen zunubi inna allaha jami'ul munafiqina ubangiji yana taro munafikai wal kafirin da kafirai fi jahannama jami'an za a tara su a cikin wutar jahannama gabaki ɗayan su ko kamar sama ufid duniya kamar yadda suka haɗu a nan duniya alal kufri wal istihza'i yadda suka haɗu akan kafirci da yin izgili a nan duniya to haka gobe kiyama za a haɗa su wani mutum ana wazifa an sa farin kyalle shi kyalle kam wannan fari ko da shi za a yi wazifa ko babu shi ma za a yi wazifa sai ce a ai shi izgin ana la'ila da a bari ya ja wai ya ji cewa an ce annabi ke zama akan kyallan yana so ya ji a to manzan allan ya zauna akan kyallan ko bai zauna ba to haɗarin abin shi ne muƙaddara annabi ya zauna a kan ƙyallon to sai ka zo ka ja ƙyallon da annabi yake zaune a kai mai matsayinka muƙaddara annabi ya zauna kan ƙyallon to sai ka zo ka fuski ƙyallon wake kana so ka ja annabi ya zauna kan ƙyallon ko bai zauna ba to mai matsayinka kaga akwai rashin imani shi kyalle ma'anarsa a wazifa girmamawa sanin cewa abin da ake yi wani abu ne mai mahimmanci mun ba da tarihin tuba'ul awwali wanda tuba'ul awwali shi ya fara ɗinka wa ka'aba riga tuba'ul awwali shi ya fara ɗinka wa ka'aba riga kuma lokacin ba a fara saukar da alƙur'ani ba amma da alƙur'anin ya zo sai bai musanta bai kora ba bai hana rigar tubaul awwali da ya dinka ka'aba ba sai ce wa mai yu'azzim sha'airan lahi fa innaha min taqwal qulub shauti jani radiyallahu ta'ala anhu hijrarsa zuwa morocco fast a a morocco dalilin kyalle mayafinsa ya fara sa a wajen wazifa dalili wucewar mutane dalili tsallakawar mutane in ana zikiri to wannan kyalle yana sa a ajiye sai nuna cewa wannan abu ana wani abu muhimmi a nan wajen abu ne mai girma kamar mutumin da yake sallah ne ya ɗauki sutura ya sa me yake nuna maka yana yin wani abu muhimmi a wajen kar ka zo ka wuce ta gaban shi kaga hujja ta sake fita wannan sutura da ake ajiye ta to saboda haka shi addinin musulunci kullum wani irin addini ne wayayyen addini wanda baya bukatar jayayya ko rigima hujja ce ga ta kawo kusa da kai sannan kuma in aka fitar da ita in Allah ya taimake ka sai ka ka kama abin ba wani abin rigima a ciki duk inda ka ji ana faɗa to rashin abin faɗa aka samu amma mai abin faɗa baya faɗa in kana da hujja hujja kawai za ka kawo sannan kuma kullum cewa annabi bai ba annabi bai ba a'a babu annabi ya hana shi ne hujja a musulunci ba annabi bai yi ba domin abubuwan da annabi bai yi wasu da yawa amma annabi ya hana to shi kenan sa masa stam wannan abin duk wanda ya aikata sunansa kuskure saboda haka a ubangiji ya ce zai tara su dukkansu guri daya a kuma cikin wutar jahannama da kafirai da masu yin izgili a cikin addini kamar irin waɗannan izgilancin akwai wanda har mahaifiyarsa ya je kai mata nono ko akan cewa ya biya ta don ya sha nonon mushirka ya biya mata nono ya ya ya kai mata nono sai ƙwarya guda tun da kina gadara an sha nonon ki ne to ga nonon an biya ki kaga wannan yana cikin haɗari haɗarin ma kuma babba ko ba haka ba mai bautar gunki uba da ya haife ka abin girmamawa ne a wajenka balle musulmi balle abidi bawan Allah sai ya ce mi ubangiji maɗaukakin sarki ya ci gaba da cewa allazina ya tarabba suna fa in kana lakum fatuhun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastahwiz alaykum wa namna'akum min al mu'minina فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا su waɗannan mutane ubangiji maɗaukakin sarki ya ce sukan zauna su saurara allazina ya tarabba su na bikum suna zama suna saurara su kafirai da masu isigiri shi yasa ayar ta zamanto badali ne akan wacce ta wuce ta wuce gabaninta sai su zauna suna saurarawa fa in kana lakum fatuhun idan aka mai dau kalmar Allah kuka samu wato nasara zafarun wa ganimatun aka yi nasara aka samu ganima min Allah daga Allah qalu sai alam nakum ma'akum fid din wal jihadi faduna min al ganimati sai muna tare da ku mu ma ku ba mu mana ganimar ai mu ma jama'ar ku ne muna tare da ku wa in kana lil khabirin nasibun idan kuma kafirai ne suka yi nasara akan ku qalu lahum sassi alam nastahwiz alaikum ko sai suna gaya musu kenan ah to ai ba mu gaya muku ba ba muna tare da ku ba an da mun so ma a ce mun fita tare da ku amma wannan zaman da muka yi fa abqaina alaikum mun jirkinta muku ne ai muna tare da ku ko wa alam namna'akum min almu'minina ba muna ma taimakon ku akan mu'minai ba da labaran rika da sauransu muna so ku yi nasara akan su bi ayyasfaru bikum bi takalizihim wa marasalatikum bi akbarihim saboda haka ya kamata mu ma ku san mana wani abu suna faɗi Allah ya ce fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati ubangiji zai hukunci tsakanin su ranar tashin alkiyama bi ayyadkhulu bi ayyadkhulukum aljannata wa yudkhiluhum an-nara su kafirai da masu izgili Allah ya sa su cikin wutar jahannama wa lan yaj'ala Allahu lil kafirina 'ala al mu'minina sabilan babu wani lokaci da Allah zai ɗora kafirai akan muminai ba su da hanya in ka ji an samu matsala to jarabawa ce ta shiga kawai amma har gaban abada masu gaskiya su suke kan marasa gaskiya amma kuma akan haka Allah yana da iko ya jarabu masu gaskiya a samu jarabawa saboda haka walai ya ji alallahu lil kafirina alal mu'minina sabilan na'am إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا سكانا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن المنافقين لن ليسوا منافقين يخادعون الله سنا واتو يودر مع الدين الله بإظهارهم خلاف ما أبدلوه من الكفر ليدفعوا عنهم أحكام الدنوية suna ɓoyewa a cikin zuciyarsu abinda suke so kafirci amma abinda suke bayyanawa a fili cewa suna tare da ku don me saboda hukuncinsu da matsayinsu na duniya wawa kadi'uhum idan sun yi wannan yukadi'una Allah sun yaudari addinin Allah wawa kadi'uhum shi kuma ubangiji madaukakin sarki ai zai sakanka musu mujazihim ala kida'ihim daidai gwargwadon abinda suka zamanto sun aikata daidai gwargwadon menene izgilin da suka yi na yaudara na addinin Allah shi Allah ba dama a yaudare shi shi yasa anan yace innal munafiqina yukadi'una Allah fassara kawai mafi sauki larabci munafikai suna ne suna yaudara Allah to Allah ba a yaudara shi shine dalilin da yasa ba a yin tafsiri dole sai an koyi tafsiri a wajen masu tafsiri wajen wanda suka iya tafsiri kuma ka biya ka iya su ce ka je kai so da innal munafiki na yukadi'una Allah munafikai suna yaudara Allah haka yake fassara amma ba haka yake nufi ba domin Allah ba dama ka yaudare shi ba haka asalin karatun yake ba innal munafiqina yukadi'una Allah munafikai suna yaudara na addinin Allah amma huwa qadi'uhum shi kuma ubangiji madaukakin sarki zai sakanka musu da daidai gwargwaman sakamakon yaudarar da suka yi wa kansu kaga huwa qadi'uhum fassara shi ubangiji zai yaudare su Allah ko baya yaudara ko Allah bai yaudara amma huwa qadi'uhum sai ma ne ce a ai mujazihim zai saka musu daidai gwargwadon matsayin yaudararsu ko a wai za ƙaru ila salati in aka je sallah suka tsaya sallah ma'al mu'mini na tare da muminai ƙamu su kanan sai su dinga wato yin kasala ra'unan nasa in za su yi sallar ma za su yi sallar ne don riya don ganin ido ce ai ai kware suna sallah kaga sun kange kenan wala yadhkuruna Allah ba sa ambatan Allah da yawa illa qalilan sai dai dan kadan dan riya sai dai dan kadan dan riya ba sa sallah ba masu sallah bane sai ce me Mm. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين بين ذلك أي مترددين بين ذلك أي بين الكفر والإيمان sun zamanto wato suna tsakanin su kai can wajen ma imani su kawo nan wajen kafirci shine muzabzabi na bai na zalik ko bayan kufri wal imani la ilaha ula'i wala ilaha ula'i la min al kuffari wala min al mu'minina su ba sa tare da kafirai kuma ba sa tare da mu'minai ko ina kenan sun zama bakin ganga duk inda aka buga da zaki ne kawai zai zai zai kuwa man yudilillahu duk wanda ubangiji ya badda shi falan tajida lahu sabilan ba zai taba samun hanya dariqan ila huda ba zai taba samun hanya zuwa shirya ba Allah mun gode maka ubangiji Allah ka sake dawwamar da mu akan hanya ta istighfari da salatin annabi da zikirin Allah Allah ka hana mu ganin wane da wane da wance da wacce ta yi laifi ko wane yayi laifi ka yadda mu dinga gani mu mun yi laifi kuma ka gafarta mana laifukan mu albarkacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ni يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنكم إيماني لا تتخذوا الكافرين أولياء كركوا لكافرين مسويا بداتنكم من دون المؤمنين ذا مؤمني كسكي شك كام كافر أتريدون كنا سونين an taj'alu lillahi alaikum ubangiji ya sa muku bi mawalatihim da kaunar su sultanan mubinan wato wata hujja mabayyaniya akan maganan soyayyar su a ka so mumini fiye da kafiri domin shi muminin shine dan uwanka na'am إن المنافقين في درك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا to waɗannan da Allah ya siffanto su siffofinsu daban-daban wane ga siffar shi ko muzabzabina an yi magana a kansu munafukai kafirai an yi magana a kansu sai ce to duk gabaki ɗaya innar munafiki na fi darkil asfari su munafukai su ne suke can ƙarƙashi darkidin nan ma'anarsa makanil asfal can ƙasan ƙasan ƙasa suna can ƙasa ne ko shi ne wato wajen zamansu kenan shi ne asalin ƙarshe gurin zaman su munafukan ita jahannama wutar jahannama kasan wuta ɗaiɗai guda bakwai ne ita wutar jahannama tana da ɗan sauƙi ita ce ake sa muminai a ciki yukhruju minan nari man kana fi qalbihi misqala dharratin min al-iman akwai ɗan imani an ɗan yi laifi ne to ko ba a tuba ba har aka mutu shikenan sai a ce to ai tunda ya zo da wannan laifin zai ɗan yi fursuna to wannan fursunan da za a ji a sa mumini ita ce jahannama ita ita take sama in ya gama sabin ɗin tam ɗin da aka yanke mishi sai a fito da shi sai a wanke shi sai a sa shi a aljanna Allah ya kare mu sai wuta ta biyu da take ƙasan jahannama ita ce lazza ita kuma wannan ba wanda zai shige ta sai nasarawa nasara wutar su kenan saboda tsaurin kansu da shakiyancinsu da sharrinsu da suka wa annabawa sai wuta ta uku ita ce hudama wutar yahudawa ce ita hudama tana ƙarƙashin jahannama tana ƙarƙashin lazza ita ce mataki na uku a cikin wuta sai ta hudu ita ce sa'ir wannan ku an ajiye wa sa'ibawa ne kaga suna ƙarƙashinsu kenan sai wuta ta biyar sakara kenan wutar majusawa su majusawa a sakara za a sa su nan ne mazauninsu kaga kowanne akwai daidai gwargwadon girman shi da kuma daidai gwargwadon inda zai zauna ya sabin ɗinsa sai wutar jahimu jahimu kuma wannan an tanade ta ne ta mushirkai ce wanda suka mutu suna bautan lata da uzza da manata da isafatu da hubar masu haɗa Allah da wani su kuma wutar da aka keɓe musu ita ce wutar jahimu sai wuta ta bakwai ita ce hawiya ta munafukai kenan to ita hawiyan nan da za a sanya waɗannan wutocin a cikinta ita ma sai ta musu azaba saboda musifar hawiya Allah ka raba mu da wuta waɗannan mutacen dukansu gaskiya ne to su munafikai da aka ce innal munafiqina fi darkil asfal ay makanil asfal min an-nari wa huwa qaruha can kasan kasan kasan wutan ita ce jahimu nan ne mazaunin su anan za su zauna Allah ya ce walan tajida lahum nasiran ba wanda ya isa ya hana ni in masa azaba in ji Allah kaji isar mulki ba maganar duniya bane kama ce ai ya san wani ya san wani kasa akwai masu yin laifi saboda alfarma a duniya duk abin da zai ko ka kira wane ne da an je an yi magana sai ka dawo sai ya riga ka dawowa gida ma amma idan aka je lahira ma dama babu imani a cikin zuciyar mutum to magana ta kare za ka ji 'yan wuta ma suna cewa ya laitana ya laitani a ɗa'anar Allah wa ɗa'anar Rasula dan wuta yana faɗin wannan magana da ma mana a ce yawa Allah da manzan Allah biyayya to amma ranar babu magana ba laita littamanni yana buri yana so ne laita ta riga ta ƙare babu ita an riga an gama dan ta jira lahum nasiran ba su da wani wanda zai taimake su a wajen Allah Allah ya kare mu